نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أما بعض عباد الله فمن فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للدعات يستكسرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى والسعيد من من من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا ومن هذه المواسم الفاضلة عباد الله عشر ذي الهجة وهي أيام شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أفضل أيام الدنيا وحص على عمل الصالح فيها بل إن الله تعالى أقسم بها وهذا وحده يكفيها شرفا وفضلا إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم عباد الله وعلى المسلم أن يستقبل هذه المواسم بمئات الأعمال الخير فيها بمئات الأعمال الخير منها التوبة والطاعة فعلى المسلم أن يبادر في مثل هذه المواسم بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله تعالى ففي التوبة فلاح وصلاح للعباد في الدنيا والآخرة يقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الأمر الثاني العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام فينبغي على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على إمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة ومن عزم ومن عزم على شيء أعانه الله له وهيئ له الأسباب التي تعينه على كمال العمل ومن صدق الله صدقه الله ومن صدق الله صدقه الله الأمر الثالث البعد عن المعاصي فكما أن الطاعات أسباب للقرب من الله تعالى فالمعاصي أسباب للبعد عن الله تعالى والطرد من رحمته وقد يهرم الإنسان رحمة الله بسبب الذنب يرتكبه فإن كنت تطمع في مغفرة الذنوب والعتق من النار فحذر الوقوع في المآسي في هذه الأيام وغيرها عباد الله وإذا أقسم الله بشيء دل هذا دل هذا دل هذا على إذن مكانته وفضله إذ العظيم لا يقسم إلا بالعظيم فحرص نفسك أيها المسلم بالطاعات فيها وأن تكثر من أوجه الخير وأنواع الطاعات فقد كان هذا هو حال السلف الصالح في مثل هذه المواسم يقول أبو ثمان النهدي رحمه الله تعالى كانوا أي السلف الصالح يعظمون ثلاث عشرات الأشر الأخير من رمضان والأشر الأول من ذي الهجة والأشر الأول من محرم ومن فضل هذه المواسم عباد الله تجمع فيه أمهات الأعمال مثل أداء مناسك الحج لمن قدر له والحج المبرور ليس لها جزاء إلا الجنة هي التي توافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يخالطه إثم من رياء أو سمعة أو رفض أو فسق المهفوفة بصالحات الأعمال قال الله تبارك وتعالى والفجر وليالي العشر هي عشر هي عشر ذو الحجة وهذا ما عليه جمهور المفسرين أنها الأيام المعلومات التي شرع فيها ذكره قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هي عشر ذو الهجة كما قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنها أفضل أيام الدنيا حديث جابر بن عبد الله مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أيام الدنيا أيام العشر أن فيها يوم عرفة ويوم عرفة عباد الله يوم الحج الأكبر ويوم المغفرة الذنوب ويوم العتق من النيران أن فيها يوم النهر وهو من أفضل أيام السنة قال عليه الصلاة والسلام أعظم أيام عند الله يوم النهر أبو داود والنسائي ومن أعمال الخير في هذه الأيام عباد الله الصيام لمن قدر له مثل هذه الأيام التسعة لا سيما يوم عرفة لأن فيها تكفير من الذنوب في سنتين الصلاة في الجماعة والنوافل لا سيما الرواتب التكبير والتحميد والتهليل والذكر الصدقة والإعطاء ومن الأعمال الأخرى يستحب الإكثار منها في هذه الأيام ما يلي قراءة القرآن وتعلمه والاستغفار وبر الوالدين وصلة الأرحام والأقارب وإفشاء السلام وإطعام الطعام والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الجيران وإكرام الضيوف والإنفاق في سبيل الله وكفالة الأيتام وزيادة المريض وقضاء حوائج وقضاء الحوائج الإكوان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إيذاء المسلمين وإغاثة الملهوف وغض البصر عن محارم الله والدعاء بين الآذان والإقامة والذهاب إلى المسجد والمحافظة على صلاة الجماعة والمحافظة على سنن الرواتب والحرص على صلاة العيد في المصلى والحرص على الخصب الحلال وإدخال السرور على المسلمين والشفاعة بالضعفاء والسلامة الصدر وترك الشحناء والتعاون مع المسلمين فيه ما فيها ما فيه خير وتزوجوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أقول ما قال إن ثواب فمن الله وإن أقنعت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala muna gode masa muna yaba masa muna neman tanyonsa da agajinsa muna jinjina gare shi ba abin bauta da sammai a cikin sammai da ƙasai da cancanta sai shi subhanahu wataala muna gode masa bisa irin ni'imomin da ya mana bisa alkhairai da ya saukar a gare mu bisa baiwa da ya mana ta musulunci da bin sunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam muna neman tsari gare shi game da sharuna na kawo kanmu da kuma miyagun ayyukanmu hakika wanda Allah ya shirya shi ne shirye cikin bayinsa Allah ka samu cikin shiryen bayinka ya Allah hakanan wanda ya bata ba za a samu wani wanda zai shirye da shi ba bayan nan ya'yan uwa da cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan wasici Allah ta'ala ya fara shi da kansa da yi wasici waɗanda suka gabace mu da mu a kan mu tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala mu sani ‘ya'yan uwana masu albarka yau muna biyu ga watan sha biyu hikarin hijira 1443 hutubar mu ta yau za ta yi magana game da falala ta waɗannan kwanuka guda goma su albarka da yadda ake so musulmi ya kasantar da kansa a cikin wannan kwanuka bisa koyarwar ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam da bayin Allah magabata tun daga kansa habbai har zuwa salafu salih na wannan al'umma ya ‘yan uwana cikin addini fuskoki masu albarka wanda muke zatawa kanmu kasancewa cikin rahamar Allah a gobe alkiyama mu sani cewa iya daga cikin falala ta Allah subhanahu wataala akan bayinsa da ya sanya mana mawasim wa'ansu lokuta mabambanta juna domin mu ƙara yi wa Allah ɗa'a ko musamman mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana karamcin da biyawa wa'ansu al'ummatan ba tafiya kaɗan sai nasi ya tabbatar da wata falala daga an yi gaba kaɗan sai nasi ya ƙara tabbatar da wata falala haka shekarar take gudana lokaci bayan lokaci sai ka ji an ce ga wata alkhairi sai ka ji an ce ga wata falala wanda nasi ya tabbatar da ita yan kwanuka za a iya cewa dududu wata biyu ne tsakaninmu da ramadan da irin falaloli da suka tabbatu a shi musamman ƙarshensa muna gama shi aka ce ga sita shawwal shi ma ga masu rabo ga masu neman dace a gun Allah bayan nan yanzu an ce ga goma farko na zulhijja bayan nan gaba kaɗan ga almuharram shi ma akwai ibada da ta tabbatar ana yi saboda ka idan mun bibi irin wannan abubuwa da sunna ta tabbatar da shi a gun musulmi to lokaci bayan lokaci abubuwa ne da ake samun rahama da jin kai da falala daga Allah subhanahu wataala musamman wannan al'umma ta manzon ƙarshen zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam irin waɗannan lokuta ya uwa ana so a yawaita ayyukan da'a a nemi kusanci zuwa ga Allah da yawan ayyuka na ƙwarai na gargari a cikinsu da yawan gasa ta alkhairi wajen dukufa da neman yardar Allah da kyautata wa al'umma cikin abin da zai kusata ka zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda yake da babban rabo shine wanda ya ribaci waɗannan lokuta duk lokacin da ya zo aka ce ma nasi ya tabbatar ga abin da za a yi to babu wanda zai ribaci wannan kwanuka sai mai rabu agun Allah sai da wanda Allah ya datar da shi muna fatan Allah ya datar da mu Allah ta'ala ya sanya muna da rabu a ciki kada ka yadda kwanukan su shuɗe kamar yadda walƙiya take shuɗawa a sama kamar yadda gajimare yake tafiya ta muru marar sahab idan ba ka yi aune bai yanzu za ka ji an ce kwanukan sun wuce kuma an ci kasuwa an tafi an barka kuma wanda yake da rabo shine wanda baɗi za ta dawo ta same shi da wannan rayuwar saboda ka in irin wannan lokacin ya zo ba a sakaci ba a kasala ba ka tsaya waida da wani waige-waige kai abin da ke gabanka kawai na neman dace da falala wa fi zalika faliyata na fasil muta na fi so a irin wannan ake so a yi gasa yan uwa ba gasar duniya ba ta riguna da motoci da mashina da gidaje da aure da kamfanunuwa duk ba anan ake gasa ba gasa wajen bin Allah da tsayuwa kan sunna da neman dace inda ake so ka tserewa dan uwanka sai a gidan aljanna amma ba a wannan duniyar ba ita wannan duniyar ba a bakin komai take agun Allah ba inna akramakum indallahi ataqakum masaniya yan uwa daga cikin irin wannan lokuta masu falalan gaske masu albarkar da nasi ya tabbatar da albarkar su akwai goma na farkon watan zulhijja wanda muke cikin ta a yanzu nan waɗannan kwanuka guda goma ya uwa kwanuka ne wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shaida cewa su su ne mafi farla cikin kwanakin duniya gaba ɗaya idan an ce ayyamu duniya ai ayyami sana kwanukan shekara gaba ɗaya ba kwanukan da rana za ta fito ta faɗa yinin nan awa shida zuwa bakwai zuwa takwas ba kwanuka goma da suka fi daraja da albarka gun Allah irin wannan kwanuka haka mazan Allah ya tabbatar hadisin Jabir bin Abdullah da hadisin Abdullah dan Umar Allah ta'ala ya kare da su so ne afdalu ayyami duniya ba awa ba minti ba sakan mafi tsada irin rayuwar da muke a yanzu nan babu wata awa da za ta wuce ka samu makamanciyarta sai dai in Allah ya raya ka baɗi yanzu ya dawo ba wani minti da zai wuce ka samu makamancin saudan daraja da falala da kusanci zuwa ga Allah fiye da wannan sai in ya wuce sai da in baɗa Allah ya raya kaya da ya same ka sau da ka falalar ba ƙarama ba ce ya inwa kada mu sake maribace su wajen neman kusanci ga Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da musulmai wajen yawan aikin alkaidi har ma Allah da kansa ya rantsi da waɗannan kwanuka da kansa ya rantsuwa da su domin falalarsu da girmansu da darajarsu malamai suke cewa izil azimu la yuqsamu illa bi azim shi babba baya rantsuwa sai da abu babba Allah babba ne mabuwayin sarki ne tunda ya rantse da waɗannan kwanukan to babu shakka babu kokanto su ma suna da girma mu sani ya'yan wana masu albarka iyakan kowane musulmi ya fuskanci waɗannan kwanuka da ɗaruruwa da dubban ayyukan alkhairi daga cikin irin abin da ake so mu tabbatu a kansa na farko a taubatu sadika ya bayin Allah mu tuba daga zunubai mu tuba daga laifuffukan da muke wa Allah mu tuba daga miyagun ayyuka da miyagun kudiri da mummunar mu'amala da take yawo a junanmu da mummunan zato da ƙarya da giba da minafinci da hasada da cuta da babakere duka wannan mu yi ƙoƙarin tuba a wannan kwanuka kai malamai ma suna cewa kun ga kaba'ira Allah iya iya yafe ta a wannan kwanuka domin girman wannan kwanuka kaba'ir zunu irin abin da an baka tuba sai wuta ta ci namanka to malamai sun ce wallahi Allah iya yafe su a wannan kwanuka domin girman darajar su da farlan sagun Allah mi kokarin tuba ya ma abota zunubai wanda suke bayyanawa ko wanda suke yi a boye mu tuba zuwa ga Allah maciya riba maciya rashawa da cin hanci mazinata ‘yan luwaɗi maƙaryata mayaudara azzalimai mahassada masu gulma da munafirci a yi ƙoƙarin tuba zuwa ga Allah Allah iya farin ciki idan ka daina zunubi ka tuba Allah iya mara balale da kai a duk lokacin da ka ƙaurace zunubi ka tuba mu yi ƙoƙarin tuba tauba tuba na gaskiya da kuma ƙudiri mai kyau game da juyawa da komawa al'amuranmu zuwa ga Allah a cikin tuba in akwai fala akwai cin nasara akwai samun babbar a duniya da lahira yasa Allah ta'ala ke cewa wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya kuma su imani ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ba a ce wane da wane ba kowa ya tuba zuwa ga Allah in dai kai kana da imani wannan tuban zai sa ka samu babbar rabo a gaban Allah gobe alkiyama Allah ta'ala yana ce tubu illahi taubatan nasuha ko tuba ga Allah tuba na gaba daya abu na biyu al'azamul jihad dukkan musulmi ana so ya kulla damara ya tsananta damara sai dage akan ya ribaci irin abin da ke cikin waɗannan kwanuka fayan bagi al muslim an ya harisa hirsan shadida yana da kyau musulmi kai kwadayi kwadayi mai tsanani akan raya waɗannan kwanuka bil a'mali wal aqwali salihah da ayyuka da maganganu na gargari karka yadda wani minti ya wuce a wannan kwanukan kana shirme kana bankaura kana ƙarya kana gulma kana tsegumi karka yadda za ka tafka asara a irin wannan lokutan masu tsada mu killace kanmu wajen neman abinci da maganganu masu kyau da karatun alkurai da abin da ya kama da wannan wa man azama ala shay'in malamai suke cewa duk wanda yi azama kan zai yi wani abu Allah zai taimake shi Allah kuma zai yassare masa hanyoyin zuwa wannan abu Allah zai taimake shi da kaiwa gaci cikin abin da ya sa a gaba nasara wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana wa inna Allaha lamal muhsinin duk wanda suke kokari a cikin mu inji Allah zamu yassare musu hanyoyin mu kuma Allah ta'ala iya tare da masu kyautatawa duk wanda ya gaskata Allah Allah zai gaskata shi abu na uku albudu anil ma'asi abin da ake so mu daura damara a wannan kwanuka ya bayin Allah mu ƙauracewa zunubi ƙaraminsa da babbansa mu ƙaurace zunubin da ake ɓoye ko a fili ko a gida ko a jeji ko a garinku ko a wani gari kai ɗamarar ƙaurace masa kai nisa da shi kamar yadda ayyukan ɗa'a suke kusantar da bawa zuwa ga Allah to haka nan ayyukan sabo suna nisantar da mutum zuwa ga Allah in dai aikin ɗa'a zai kusantar da kai zuwa ga Allah to haka nan aikin sabo zai nesanta ka zuwa ga Allah zai kore ka daga ƙarƙashin rahamarsa musaniya yan uwa dan adam ana haramta masa rahamar Allah sanadiyar zunubai da yake yin su in ka kasance kana kwaɗayin gafaran Allah daga zunubai da yantawa daga wuta to kai kokarin kaucewa da kauracewa zunubai kananan su da manyan su musamman musamman a wannan kwanuka masu albarka bayan Allah masu albarka mu sani cewa Allah ta'ala iya rantsuwa da waɗannan kwanuka rantsuwar da Allah yayi iya nuna mana kan cewa girmansu da falalarsu suna da girma domin shi Allah mai girma ya rantse da su mu yi ƙoƙarin ka kwaɗaitar da kanka ya kai musulmi da wajen ɗa'a zuwa ga Allah ka yi ƙoƙarin yawaita ayyuka da ƙobobi na alkhairi daga cikin anwa'u ta'at daga cikin nau'o'in ayyukan da'a wannan shine irin aikin magabata na kwarai idan irin wannan lokutan sun kasance ba sa sakewa ba sa yadda a tafi a barsu suna kokarin raya su dare da rana suna kokarin aiki tukuru har su ribaci abin da suka ribata a wannan kwanuka akwai wani ɗaya daga cikin magabata ana ce mata ana ce masa Abu Saman An-Nahdi ɗaya ne daga cikin magabata yana cewa salafus salih sun kasance yu'azzimuna salasu asharat suna girmama goma goma sau uku suna girmama goma goma sau uku shine yu'azzimuna salasu asharat iya daga cikin ɗabi'un magabata goma goma sa uku suna girmama su suna ba su mahimmanci suna yarda lokacinsu ya tafi a su na farko al'ashirul akir mai ramadan na farko goman ƙarshen ramadan dukkan mutumin kirki ba ya sakaci da wacin goma iya ƙoƙarin rabautar abin da ya rabauta domin a ciki akwai lailatul qadri khairu min alfisha daga cikin abin da magabata suke inji suma a abu suman annahadi yake cewa wal ashirul awail min zulhijja dukkan mutumin kwarai baya sakaci da kwana goma farkon zulhijja domin ashe ake samun yinin arfa wanda shine shugaban yini na shekara gaba daya shine yinin da Allah ya fi yantawa ya fi gafartawa bayansa daga wuta zuwa ga aljanna ya ci gaba da cewa goma ta uku da magabata suke girmamawa wal ashrul awwal min muharram suna girmama suna darajanta suna bada lokacin su mafi muhimmanci a goma farko na watan muharram wata mai zuwa daga cikin faralloli ya ‘yan uwa na wannan lokaci tuji ma'ofi ummatul amal a wannan kwanuka guda goma akwai manya-manya ayyuka na ibada da Allah ya girke su a wannan kwanuka kai hasali ma akwai ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar shine aikin haji ga wanda Allah ta'ala ya horewa gabatar da aikin haji wanda ake fara aikin haji gadan gadan tiran takwas ga wannan wata yau mu tarwiya daga nan za a je har cikin wata mai zuwa har an mutum bai dawafu a dawaful ifada ba zai iya kaiwa har watan muharram kamar da nasu ya tabbatar da wannan bayan wannan ga ita yinin arfa din a cikin wannan kwanukan ake samun ta bayan nan ga yawmun nahar ranar goma ga wata mahajjada suna suka na abin da Allah ya hore musu na hadaya ana jifa a wannan ranar jamra al'ula a ita wannan rana ta goma sannan ana ɗawabul ifada ga wanda Allah ta'ala ya bashi dama yi sannan ana aski a wannan rana dai ta goma ga wata wanda ba su je aikin hajji ba suna garuruwansu a wannan rana ta goma ga wata dai suna yin idi a fita musalla a yi sallar idi a wannan rana ta goma ga wata dai ga wanda bai je aikin hajji ba ba abin da ya fi farala gare shi illa ya yanka dabbar da Allah ya hore masa talayya duk a wannan kwanuka guda goma Allah ya jirke wannan ayyuka wanda in ba waɗannan kwanaki guda goma ba ba kwanakin da za ka samu Allah ya yi dandazon ayyukan alkhairi irinsu sau daga kula da irin wannan ya sa Allah ya darajanta kwanukan ya kimanta su ya ba su falala ya ba su albarka kuma ya kwaɗaitar da mu ribace su akwai gabatar da aikin hajji wanda Allah ta'ala ya bawa dama ya hore mazanya daga ciki akwai hajjil mabarur laysa laha jazaa'un ila aljanna manzan Allah ne faɗi wannan ya ce hajji karɓaɓɓiya da aka yi ta ta hanyar halal aka yi ta da ilimi aka yi ta da koyarwar manzan Allah aka kaucewa rafasu da fusuku da jidalu a cikinta to manzan Allah ce ba ta da sakamako agun Allah sai aljanna alhajji mabaru laita da harajawun ilal janna hiya allati tuwafiq lil hadi nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce hajji da ta dace da ayyukan manzan Allah ba a cewa kudan ya ta da zanubi ba ba ta cewa kudu da riya ba musamman musamman a wannan kwanuka yan uwanmu wanda Allah ta'ala ya hore wa tafiya aikin haji ku daina ruduwa da yawan salfi na waya kuna aika wa duniya wannan iya cikin nau'in riya mutum ya je ka'aba iya dawafi amma waya tana daukar sa iya harba wa duniya a tu'allimuna Allah bidinikum dan ka je maka yene zaka nuna wa Allah kana kana ibada kafin ayate ka miliyoyi ne suka wani aikin wani ya je masallacin manzan Allah ko kabarin manzan Allah iya karanta alkurani amma an dauke shi awai ala nuna duniya wani ya je iya safa da marwa wani ya je iya kaza iya kaza amma ana daukan waya ana dauka ana tura wa duniya wannan kada an riye ce malamai sun yi ittifaki wannan riye ce kawai saboda muna kira ga ƴan uwanmu mahajjata tunda wannan murya ta mu duniya tana jinta ku yi ƙoƙarin kame ayyukanku daga riya duk mutumin da ya cakuɗa aikinsa da riya wallahi babu lada ko da ta jace da sunna ɗin ko da ka ji da dukiyar halal ɗin ko da ka yanda ake so in da riya ta shiga to kai asara da ranka ya ayyuhal ladzina amanu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas ri'a an-nas haka Allah ya ce ɓata sadaka da gori da cutarwa da riya duk wannan iya ɓata ayyukan ibada gaba ɗaya ko a nan cikin gida za ka yanka layya a zo a ɗauka a waya a harba duniya za ka yi kaza ka yi wannan waya in ba da larura ba ta wa'azi ko kuduba ba ta da wani amfani don al'umma da yawa suna amfanuwa da wa'azin da ake ko kudubobin da ake yi suna zuwa gunda ba a je ba su amfanu da darasin amma in ba wani mu dan an nuna mutane hoton mutane ba shi da wani amfani mu kiyaye ɗaiɗaikunmu wajen ɗaukan mu hotonmu muna ibada mu dinga harba wa duniya mu kiyaye wannan idan ba mu kiyaye ba wallahi mutum zai waye gari ba shi da komai a gaban Allah misali cewa ko sum'a ko ka zo ka jiyar da al'umma bayan ka gabatar da aiki ka yi aikin ka lafiya kalau ka zo kana ba da labari aw rafasu aw al-fusuq wa ko rafasu ko fusuk duk ta kauce wannan hajjil mabarur kenan an cika ta da ayyuka na kwarai da kuma da'a zuwa ga Allah bayan Allah masu albarka mu sani Allah ta'ala na cewa wal fajri wa layalin ashr Allah yana rantsuwa da alfijir ibn kasir a cikin tafsirin sa yake cewa wannan alfijirin shine alfijir ranar goma ga wannan wata da shi Allah yake rantsewa sannan kuma iya rantsuwa da kwanaki goma wannan wata daga farkon goma zuwa ƙarshen goma wannan malamai suna cewa musamman malaman tafsiri duk sun yi ittifaki akan cewa kwanukan goma na farkon wannan wata Allah yake nufi da layarin ashir mu sani cewa kuma su ne ayyami ma'alumat da Allah ta'ala ke cewa ku ambaci Allah fi ayyami ma'alumat a kwanuka sanannu alama razaqahum min bahimatil an'am a cikin abin da Allah ta'ala ya muku arziki na dabbobin ni'ima wanda Allah ya muku arziki ku yanka dabbobin ni'ima hadaya ko layya to wannan kwanuka guda goma su Allah yake rantsuwa da su kamar da dan Umar da Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da su suke cewa abu na gaba annaha afdalu ayyamid dunya waɗannan kwanuka sun fi dukkan wani kwanukan shekara albarka da daraja kamar da hadisin Jabir bin Abdullah yace manzon Allah yace fad afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr kwanuka mafiya albarka cikin kwanukan shekara kaf sune kwanukan goma zulhijja wanda muke cikin su a yanzu anna fiha yawmi arafa a wannan kwanuka guda goma akwai ranar arafa wa yawmi arafa ibadallah ranar arafa wannan yinin guda daya ita ce yawmul hajjil akbar ita ce ranar gabatar da aikin haji babba kamar yadda wa'ansu malaman suka ce wa yawmil maghfira ita ce ranar da Allah yake yawayin ta gafara ta zunubai shi yasa aka ce kai in baka je aikin haji ba kai kokarin azumtar wannan yinin domin kai musharaka da ƴan uwanka suna aikin haji suna arfa kai kuma kana nan kana azumi sai Allah gaba ɗaya haɗe ku cikin rahamarsa a wayo abu na biyu yawmin itik a wannan yini an fi yanta al'umma da yawa daga wuta zuwa ga aljanna Allah ya samu da ciki an na fi hayo naha a wannan kwanuka guda goma ake samu ranar suka ita ce ranar goma ga wata a yi suka a yi jamra a yi ɗawaful ifada a yi aski a nan gida wanda bai je yakin gaji bai yi idi kuma yi layya duk a wannan a ran goma ga wata ake samu wannan wa huwa min fadl ayyami sana shine kwana mafi fala daga cikin kwanakin shekara gaba daya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Dawud da Imam Nasa'i a'zamul ayyami inda Allah yawmin nahar wa min amalil khairi fiha daga cikin ayyukan alkhairin da ake so mu dage mi a wannan kwanuka asiya wanda Allah ya hore masa ya dinga azumi tun daga farkon su har ran tara ga wata ya halatta ka azumce su gaba daya in baka da wannan ikon azumci abin da ya sauka ma kar ka yadda dai a ci kasuwar azumi ba kai a wannan kwanuka in ma duk ba za ka iya ba to kar ka sake da azumin ranar arfa shine wanda manzon Allah ya ce iya kankare zunuban shekara guda biyu azumi na awanni tara zuwa goma to zai ma kankarar zunubi na shekara biyu haka manzon Allah ya ce shekarar ta gabata da shekarar da kake ciki ba azumi ɗaya da ya tara wannan fala illa azumi ranar arfa mu yi ƙoƙarin mu azumce shi mu yi ƙoƙari da mu da iyalanmu da dukkan wanda yake karkashin mu umarce su ya azumi wannan rana domin mu dace musamman a wannan kwanuka da zunubai suka yawa da ayyukan shari da ayyukan masha'a sun baibaye al'umma a cikin wannan kwanuka mu yi ƙoƙarin neman gafar Allah daga zunubanmu abu na biyu yawan sallah mu dage da nafilfili musamman kuma da sallar jama'a sallar jami'i karka yadda ka yi misin na sallar jami'a wannan kwanukan za ka tabka asara da babu kamata bayan wannan da tsayuwa kan rawatib sunan da rawatib na filfilin da mazan Allah ya koyar wanda suke ta'alaka da salolin farilla biyu kafin sallan asuba hudu kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan isha'i idan ka tara ya baka guda goma sha biyu wanda manzan Allah ce duk wanda ya sallaci raka goma sha biyu waɗannan to Allah ya alkawarin gina masa gida aljanna mun karanta hadisan ya fa a kirga a cikin sufatu salatu na malam usaimin an fahimci wannan mu yi kokarin tawwama a kansu bayan wannan a yawan takabir sahabbai sun ce ba kwanukan da manzon Allah yake yawaita kabbara cikin su kamar wannan kwanuka mu yawaita cewa Allahu akbar Allahu akbar wata hamid mu yawaita cewa alhamdulillah alhamdulillah mu yawaita tahalili la ilaha illallah mu yawaita zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah mu yawaita wannan akwai albarkoki akwai ni'ima akwai daraja abu na gaba as-sadaqa mu yi kokarin yawaita sadaka yan uwa musamman a wannan kwanuka da ake cikin tashin hankalin karanci da da da yunwa da da tsadar rayuwa da wa'ansu al'umma da yawa suke ciki wannan zamani ya ‘yan uwa mu nutsu mu koma ga Allah zamani ne wanda shi'umin zamani ne wanda dukkan mai hankali mai tunani zai gane cewa abubuwa guda biyu ba sa haɗuwa amma a wannan lokacin suna haɗuwa kishiyoyin juna a yadda Allah ya tsara rayuwar wallahi ba za su haɗu ba amma domin wannan lokaci shi'umin zamani ne wallahi abubuwan guda biyu suna haɗuwa na farko ga ilimi ga jahilci sun hada wannan lokacin ba wata biyu uku sai kaji an ce an yaye mahaddata wannan makaranta ta yaye kaza jami'a kaza ta yaye masana addini an yaye kaza an yaye kaza amma kuma ga zunzurutun jahilci a gun matasan wannan al'umma ga ilimi ga jahilci ya hadu a wannan al'ummar saboda kuma tsoraci wannan lokacin abu na biyu ga dukiya kuma ga talauci ga dukiya ka je bayan gari ga yadda ake gine-gine ake filaza-filaza ake damfare kudi a akawun a bankuna amma ga wasu rakwana da yi wako ga arziki ga talauci abu na uku ga abinci ga yunwa idan wani mai wani attajiri ya bude sutansa wallahi sama da mutum miliyan sai sun kwashi da abincinsa suna nan ɗaiɗaiku a cikin mutane an kimshe masara an kimshe gero da dawa da shinkafa da wake suna nan wa'ansu ma a bayan gari yake su a jeji amma kuma ana yawo da koko da kwano ana yin wa ba a cinci sau da kamu tsoraci wannan zamanin abu biyu ba su haɗuwa amma sun haɗa wannan lokacin sau da kami ƙoƙari mu koma ga Allah Allah baya haɗa wannan al'amura tunda ya haɗa mana su to mu yi ƙoƙarin mu gaggauta tuba zunubu mai ja mana wannan mu yi ƙoƙari ya ‘yan uwa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala da dukkan kokomawa mu yawaita kabarbari mu yawaita tahalili da hamidi musamman a wannan kwanuka masu albarka tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana wannan daga cikin ayyuka ya uwa da ake so mu yawaita su bayan sadaka da kyauta da ungo ungo da bayarwa shine mu yawaita karatun alqur'ani da koyar da iya da falala manzon Allah ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairi cikin ku wanda ya koyi alkur'ani kuma ya koyar da shi mu yi kokarin koyan alkur'ani da karantar da shi a wannan kwanuka masu albarka abu na biyu al-istighfar mu yi yawaita istighfari wa birrul walidai mu yi kokarin bin iyaye aiki ne mai daraja yan uwa duk wanda ya fika bin mahaifa wallahi ya tsere maka a duniya da lahira ba abin da zaka kamo shi in dai wani ya fika nagarta wajen mahaifansa wallahi ya shiga gabanka ba yadda zai kamo shi ba yadda zai ga bayansa a duniya Allah kuma ba zai wulakanta shi ba duk tsananin rayuwa sai Allah ya rufa masa asiri biyayya ga mahaifa ko arna ne idan ka musu da'a yadda musulunci dole Allah ba zai barka ba kuma saba wa mahaifa Allah baya bari tun a duniya sai mutum ya ga sakamako kafin aje lahira mu yi kokarin bin mahaifanmu musamman wanda mahaifan suna nan da rai Allah ya muku arziki ba ku sani ba wanda zai ba da abin da ya mallaka do kamar yadda minista mali isa fantami ke cewa a ci ya ba da duk abin da ya mallaka a damai da babansa ko babansa ya gansu wallahi zai bayar sun riga sun tafi bayan shi akwai su daiwa duk abin da Allah ya hori maka tafi akan gababanka ko gababarka zaka iya yi to wanda yake nan da raye da nasa kar yi sakaci su ma wata ran za su tafi su bai shi kuma in bai musu da'an ba zai yi nadama zai yi kuka kuma zai yi asara mu yi kokarin bin su waɗanda suka mutu nasu mu yi kokarin martaba abokansu mu yi kokarin cika alkawarinsu mu yi kokarin yi musu istighfari da addu'a mu yi kokarin zartar da ayyukan alkhairinsu wani iya cin haƙƙin ɗa na ƙwarai ko da mahaifansa ba sana haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam abu na gaba sun tula hamu la qari mu yi kokarin sada zumunta da yan uwantaka musamman a wannan kwanuka yan uwanka a nesa a kusa kai kokarin sadar da wannan zumunta ko ka je ko ka aika ko hannunka ya je duk abin da Allah ya hore maka yi abu na gaba ifsha'us salam mu dinga yada sallama a junanmu assalamu alaikum assalamu alaikum wa itamu ta'am mi kokarin ciyar da abinci musamman a wannan lokuta masu wahalar rayuwa ka dafa abinci ka bada danye ga bayin Allah mabukata iya cin ayyukan da Allah yake mara balali da su wal islah bainan nas ku yi kokarin gyara tsakanin mutane musamman wane da wane ba fahimtar juna wane da wane akwai matsala wane wane siyasa ta hada su wane da wane kaza ya hada su ku yi kokarin sulhunta su ku yi kokarin sulhunta su la kaida fi kasirin min najwa illa man amara bi sadaka aw ma'rufin aw islahin bainan nas mi kokarin sulhuwa mutane ɗaiɗai kunmu muna ji wane da wane ba magana makoci da makoci ba shiri kaza da kaza ba ba ka mutu ji da juna to mu al'umma da muke zaune da su amana ce haƙƙi ne mu shiga musulhunta su musulhunta bayin Allah in shedan yari bace su suna gaba da junansu kada mu yarda mu bar su ya asara aikin su mu iyayen mu wajen sulhunta su da gyara su abu na gaba wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar mu yi ƙoƙarin umarni da kyakkyawa da hanyar da mummuna wal ihsani ila jiran idan kana da makota kai gogarin kyautata musu musamman a wannan kwanuka makotanka kafi su dama dama taimaka musu ko da gaisuwa ko da sakin fiska wa ikramu tuyuf idan Allah ya kadara kai baki a wannan kwanukan girmama su yi musu hidima fiye da da wa infaq fi sabilillah mu yi ƙoƙarin ci da dukiyar mu dan daga addinin Allah wa kafalatul aitam mu yi ƙoƙarin kula da marayuwa uwa akwai marayu suna nan a kewaye da mu akwai marayu suna nan wa'an suna da gatan an rike su wansu ba su da gata ma ba a rike su ma duniya tana yawo da su ga sunan gidajen marayu a cikin gari ga bayin Allah nan suna rike da marayu su ma bayan da za su yi ne suna cikin talauci da yunwa mu yi kokarin kula da gidajen marayu mu taimake su kula da maraya ɗaya Allah zai iya sako da rahama da alkhairi a bayan ƙasa wa ziyadatul marid mu yi kokarin kai wa ƴan uwan marasa lafiya ziyara a gida ko asibiti wa qada'u hawaijil ikwan idan ka san dan uwanka iya cikin wata bukata matsananciya kuma kana da yanda zaka fidda shi ka fidda shi kai ma Allah zai fidda kai manzon Allah ya ce man faraja an muslimin kurba min kurbi duniya faraja Allahu anhu kurba min kurbi yawmal qiyama duk wanda yayewa wani musulmi damuwa a cikin damuwoyin duniya shi kuma Allah ya ce zai yaye mai damuwa irin ta gobe alkiyama wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam mu yawaita salati ga manzon Allah a wannan kwanuka wa adamu iza'il musulmin ka kame hannunka da bakinka da cutar da musulmi kar ka yadda a wannan kwanukan bakinka ya zagi wani ko ka yi gulmar wani ko ka yi hasadar wani ko ka zindi wani kar ka yadda hannunka ya zalunci wani yadda ayyukan alkhairi suke da daraja haka nan ayyukan zunubi suke da matsananciyar musiba mu kame bakunan mu yayin uwa mu kame hannayen mu ko a waya ka kiyayi zinde ko maganar wani ko gulma ka kiyayi wannan Allah baya yafewa abu na gaba wa igasatul malhu idan mun san yawan suna cikin damuwa suna neman ceto da da tanyo da agaji mi kokarin kamo wannan su mu fidda su wa gaddul basar anil maharimillah mi kokarin rinse idanu mu gaba da abin da Allah ya haramta wa du'a mi kokarin yawaita addu'a a wannan kwanukan mi wa kasar mu mi wa garuruwan mu mu yi wa mahaifan mu yi wa ƴan uwan mu mu yi wa kanmu da zuriyar mu musamman a wannan kwanuka masu hadarin rayuwa mi addu'a mu roki Allah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an mu yawaita magiya da roƙon Allah akan Allah ya fidda mu daga wannan kuncin rayuwar ga zabe nan shekara mai zuwa gaban mu kar mu sake a wannan kwanukan mu roki Allah ya saba mana shugabanni na gari da al'umma da ta yi misin ta yi asarar shugabanci ba ita ba zaman lafiya ba ita ba ci gaba ba ita ba walwala in dai kun yi asarar shugabanci kar mu yadda ba wata siyasa ba wata fati da fati kowa ya dukuba wajen neman Allah ya ba mu shugabanni na gari a ko'ina suke a kowane matakai Allah ba mu shugabanni na gari mu dage da addu'a musamman bainal azaini wal iqama musamman tsakanin kiran sallah da iqama wazihabi lil masajid mi kokarin taku da tafiya zuwa masallatai wal muhafaza ala salatil jama'a mi kokarin kiyaye sallar jami'i wal muhafaza ala sunan rawatib mi kokarin kiyaye sunnonin farilla wanda an yi bayani a baya wal hirsu ala salatul eid mu kwaito wajen gabatar da sallar idi fil musalla a gunda aka ware da sanar idi wal hirsu alal kasabil halal mu kwadaitar da kan wajen neman halal wa idkalus sururi alal muslimin kai kokarin shigar da farin ciki wajen zukatan musulmai ko da sallama ko da bashi labarin alkhairi ko da wani abu kai kokarin sawa dan uwanka musulmi farin ciki was shafa'a bid duafa mi kokarin alfarma wa masaroni mu nema musu alfarma mu taimake su wa salamatu sadr ka tsarkake zuciyarka karka kwana da kowa karka yi gillin kowa karka yi wani ya dame ka yana ka bace a wannan rayuwa ka wanke zuciyarka duk abin da gani a rayuwa Allah ya bai wani to iya nan miliyoyin sagun Allah kai ma Allah zai baka mu wanke kirjinmu daga hassana da gariya watar tarkul shahana mu guji bata juna mu guji jifan juna da miyagun maganganu wa ta'awunu bainal muslimin fi ma fihi khair mu dinga kokarin taimaka junanmu cikin abin da yake alkhairi ne Allah yana cewa wata zawadu mi kokarin guziri ba inna khairaz zadi taqwa fiyayyen guziri ne na tsoron Allah da ikilasi Allah ya ce wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan mi taimakekeniya kan abin da yake shine albir nagarta da abin da Allah ya sani ma'aikata na alkhairi sannan ko mi taimako juna wajen taqwa kar mi taimakon juna wajen zunubi da zaben Allah mu ji tsoron Allah domin Allah shi ne shidiri liƙab Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya ba mu dace da dacewa a wannan kwanuka masu albarka ya sa muna cikin masu rabautarsu muna cikin wanda zai yi wa gafara da jin kai da mu da mahaifanmu da zuriyarmu da dukkan musulmai gaba ɗaya da malumanmu Allah muna roƙon ka yafe mana zurbanmu ya Allah Allah ka shiga cikin al'amarinmu Allah ka kama da tanyo da agaji Allah ka taimake mu ya Allah Allah kada ka bari kafar mu ta zami ya Allah Allah ka kai mu gaci lafiya yadda muke kan wannan tafarki Allah ka kai mu gaci lafiya Allah ka ƙari rayuwarmu da imani Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa Allah ka mana arzikin zaɓa mana shugabanni na gari Allah ka ba mu da mai albarka Allah wannan musifa ta tsadar abubuwa da tashin gauran zabi na kayan masarufi Allah ka saukar mana da shi Allah muna tawassuli da irin wannan kwanuka da ibada da muke ma cikin su Allah ka sassauta mana wannan rayuwar ya Allah Allah duk abin da ya kuntuke yayi tsanani ya Allah ka sassauta mana shi Allah Allah muna roƙonka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka ba mu dace ka ba mu albarka ya Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah mu da muke da lafiya Allah ka dade mu da lafiya da imani ya Allah duk masu taimakon addini Allah ka taimake su duk inda suke masu yi wa addini mu zagon ƙasa duk inda suke Allah ka yi mana maganin su Allah muna roƙonka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka mana arzikin zama lafiya a gidajenmu da masallatayyarmu da kasuwanninmu da gonakinmu da hanyoyinmu da makarantunmu da duk inda muke Allah ka zura da mu lafiya Allah ƙara mana arziki da yalwa da kwanciyar hankali Allah mana roƙonka dukkan masu bukata ta alkhairi agunka Allah ka biya mana dukkan abin da ya doso mu da shari'a Allah ka tsare mana ya Allah mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan yini mai albarka da juma'a inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadha an-nabiy al-karim Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ibadallah qumu ila salatikum yarhamukumullah